وما فضلها وما هي العبادات التي تشرع فيها أيها الناس فقد أقسم الله سبحانه بهذه الأيام في كتاب العزيز تشريفا لها وبيانا تشريفا لها وبيانا لفضلها فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر قال المفسرون لا سيما ابن عباس هي عشر ذي الحجة فقد سمي شهر ذي الحجة بهذا الاسم لأن المسلمين يؤدون فيه مناسك الحج إلى بيت الحرام في مكة المكرمة وهو الثاني عشر الأخير بتكوين الحجري أيها المستمعين الكرام فقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر قال الصحابة يعني قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري عباد الله إن لعشرة الحجة فضائل عظيمة أولا اجتماع أمهات العبادات لأن فيها العرفة فيها يوم العرفة هو يوم خير يوم طلعت عليه الشمس وصيامه لغير الحج يكفر سنتين ماضيتين وماضية ومستقبلة أيها المستمعين الكرام فيها فيها يعتق الله من النار ما لا يعتق في غيره ويباهي بأهل الموقف الملائكة ثالثا ثالثا فيها يوم النهر يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النهر رواه مسلم رابعا هي أيام ذكر وتكبير وتعليل وتحميد قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال المفسر الأسماء بن عباس يقول أي أيام عشر أيها الناس هناك عبادات مستحبة في هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الهجة أولا أداء شعائر الحج العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الثانية الصيام والثالثة التكبير والتحميد والتعليل يعني يقول الإنسان في هذه الأيام القلائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والرابعة التوبة والاستغفار والإكلام والذنوب والمعاصي الأضحية لمن استطاع ذلك أيها الناس والسادسة التقرب بالله بالصلاة والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيا أمة الإسلام اعلموا أننا لا في أيام التي هي أفضل أيام العالم بكلها قال ابن عثيمين نقلا عن فهم السلف قال أن درهما واحدا ينفق في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من درهم في عشر رمضان الأخيرة أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المكان قبرا للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli ummatul islam bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bogare shi da abin da ya cancanta da shi muna jaddada godiyar mu da nuna wulayar mu da kaskantar da kanmu da mika ibadar mu da sallamawa ga Allah subhanahu wataala da ya halicci samman bakwai da kasai ya kaddara muka zan karkashin tuta da inuwa ta Islama bayan wannan salati da sallamawa su tabbata ga shugaban halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da Allah ya zaba ya zan cikamakin annabawa baki daya bayan haka na ambata a hudubar mu ta yau yana da alaka da cikin zamanin da muke ciki a wannan lokaci musamman wayannan kwanaki da suka rage mana kwala uku bai wuce kwana uku ba ana yawa kwana hudu da izinin Allah mun shiga wani lokaci wani zamani me wannan zamanin na ambata a kutuba bayan Allah mu ji tsoron Allah ku sani lallai ubangiji ta'ala ya fifita lokuta ya fifita wasu lokuta a sashin wasu lokuta a cikin abin da ya ga dama ya zaba Allah ya zaba daga cikin kwanaki abin da ya ga dama saboda hikimarsa sananniya a gare shi subhana daga cikin manya-manyan kwanaki a duniya masu albarka akwai kwala goma da Allah ya ware cikin watan zulhijja akwai aya na tsallake ta a cikin suratul tauba ubangiji yana ambatawa yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah na'am yawma khalaqa samawati wal ardi minha أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أتكين wannan aya ubangiji ya ambata mana lalle Allah inna iddatash shuhuri inda Allah lalle kirge calculation lissafi na watannin Allah na shekara guda goma sha biyu ne watanni inda Allah ai fi kitabillah ya ani fi lauhil mahfuz a cikin ilimin Allah gunda ya ajiye shi a cikin littattafai Allah ya ware kwanaki guda goma sha biyu dan su zan wani mai ana watanni goma sha biyu su zan lissafi na al'umma na zamantakewar rayuwar duniya amma banda na lahira shine watanni guda goma sha biyu isna ashara shahran aina fi kitabillahi a cikin ilimin Allah ko lauhil mahfuz wani lokaci yau ma halaka samawati wal arda minha arba'atun hurum ai arba'atun hurum minha ai arba'atun hurum min tilkal ai min tilkal wato isna ashara shahran al mazkura wayan kwanaki guda hudu Allah ya ware kwala hudu suna cikin wadancan guda 12 karka dauka ga 12 ga hudu sun kasance jimla ta zan wata 16 ko na'am ba haka ba a'a a cikin wayannan 12 Allah ya ware kwala hudu masu daraja masu girma za ka yi mamaki don waye da Allah ya ambaci waɗannan wa'ina ne kwanaki guda hudu masu girma har Allah ke ziga su yake yaban su ya ba mu satar amsa yake cewa mina arabal fala tazlimu fi inna anfusakum kar ku zalunci kanku a cikin wannan kwanuka bi ma'ana kar ku yi shirka da Allah bi ma'ana kar ku yi sabo a cikin su bi ma'ana kar ku aikata abin da bai dace ba bi ma'ana kar ku zalunci kanku ba ku gagara yin aiki mai kyau a cikin wa'annan kwanaki guda hudu watanni guda hudu a cikin 12 Allah ya ware guda 12 da daraja saboda mai saboda ba mu satar ansa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka riski abin da zaka riska kai aiki a cikin abin da zaka iya cikin abin da zai kai kai zuwa ga aljanna Allah ka sadar da mu da ita wanne ne waɗannan guda hudu malaman suke cewa na farko akwai rajab watan rajab wata ne yana daga cikin wata da Allah ya ware kwala fudu masu kima a gaban sa subhana na biyu akwai watan muharram wata ne mai daraja da mai girma a gaban Allah na'am akwai me akwai zulqa'ada wata ne mai daraja mai kima a gaban Allah akwai wannan akwai zulhijja shine watan da zamu shige shi nan da kwana uku a gaba malamai wallahi babu ma ramadan a ciki saboda kimar da Allah ya ware waɗannan kwanakin guda hudu duk girman ramadan diya da ake sacrifice diya da a cikin sa ubangiji ya yabe ramadan yake cewa fi hayfuru kullu amrin hakim amran min indina inna kunna wato mursalin ko kuma lokacin da yake cewa wato inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munzilin Na'am, a cikin wannan Allah ya saukar a wani dare a cikin Ramadana, wani dare kwala ɗaya aka saukar da Qur'ani a cikin sa zuwa Lauhil Mahfuz, Baitul Izza, aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan iya tsawon kwanakin da aka yi wato abin nan wahayi. To Ramadan da girman sa, Lailatul Qadr a mazanin dare, Allah bai ambaci watan Ramadan a cikin watan nan da ya ware shi da masu daraja ba. Sai ware wasu masu daraja daban. Me za ka gane wannan? Malamai suke cewa an ce Zulhijja me yasa aka ce masa zulhijja saboda me wato fannasu fal arabu qabla al islam wa ba'da al islam fal arabu qabla al islam wa ba'da al islam yaqsuduna al bayt al haram yatufuna bi bayt al haram yu'adduna manasik al hajj an ce masa wato zulhijji ne saboda gabanin haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa sun zan suna dawafi a dakin hajji in watan yazo in an ce maka zulhijji ana nufin december wato december arna lissafin disambar wato wato arna arna suna da wata da suke ce masa Disamba ƙarshen shekara a gabansu to inda Allah a wurin Allah yana da rana wata da ya ware shi shine ƙarshe daga cikin watannin duniya shine wannan Zulhijja kenan ga dan boko zaka ce Zulhijja December musulunci an gane wannan wallahu ta'ala alam bisawab to a cikin wannan wata larabawa ya tsufuna bilbaiti uriyanan suna yin dawafi a dakin kaba tsirara bi za'amihim annahum yu'azzimuna Allah azza wa jalla a raya wasu Allah suke girmamawa suna yi wa Allah girmamawa wani zai mamaki me yasa suke wannan al'adar a nan duniya a nan Amerika so of recently a cikin wani state daga cikin state ɗin Amerika an samu waɗansu kiristoti sukan shiga wato coci amma suna tafiya tsirara har ma a bakin kofar cocin an rubuta if you can't go naked go back home in ba za ka shiga cikin coci tsirara ba kai mutarta da ka kuma gida me yake haka sun dandano a lokacin jahiliya a watan zulhijja me dalili shine suka ce Allah ya haife mu tsirara mun tafo daga gun Allah tsirara ba mai riga ba mai wando da loba me yasa kuma zamu kusanci ubangiji mu je da riga ai mun kaskantar da Allah zuwa gun Allah da riga an gane ideology wannan tunani ne facet mummuna Allah ka mana tsari Na'am, to Allah ta'ala ke cewa wannan wata yana da girma, hatta na gabanin zuwa musulunci ana yi. Malaman tafsiri ko kuma malaman sanin sira suka ce, an cewa zulhijja zulhijja, me yasa wanda ya fara ambaton zulhijja da zulhijja kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ai ajaddun nabi, ajaddul khamis li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wato kakan manzon Allah na biyar, waye wannan alkilabu bin murra Alkilab bin Murra shine wanda ya bawa Zulhijja Zulhijja a shekara ta 412 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kakan manzon Allah na biyar shi yasa wannan wata Zulhijja saboda Allah ne mar ilhama a sashi haka wallahu ta'ala alam bisawab bayan Allah na faɗa a cikin kutuba ayyuhan nas nastaqbilu ayyaman qala'il muna fuskantar wasu kwanaki ɗan kaɗan wa nastaqbilu mawsiman azima muna fuskantar wani season wani yanayi na lokaci mai girma daga cikin season na ibadu da ake a duniya su ne ayyama kwanaki kwaya wato goma na farkon zilhijja wani kwanaki na goma na zilhijja wallahi abdalu ayyami sanata inda Allah alal itlaq malamai suka ce sun fi dukkanin kwanakin shekara na duniya a gaban Allah gaba ɗaya bilkulliya alal itlaq ba wata rana da take da girma a gaban Allah me yasa saboda Ubangiji aka sama Allahu biya, Allah ya yi rantsuwa da ita, ma'ana suke cewa idan Allah ya yi rantsuwa da halittarsa wannan abin halittar akwai abin girma a cikinsa. La ya ƙasimu Allahu illa bi shay'in azim Allah bai rantsuwa da abu sai abin mai girma. Sai Allah ke cewa bayan wato bismillahir rahmanir rahim Allah ke cewa wal fajrin wa wa'ul qasam Allah ce wal fajr ai aqsama Allahu bil fajrin Allah ya rantse da lokacin alfajiri ɗaya, Allah ya rantse da lokacin da alfajiri ke ketowa biyu, Allah ya rantse da zamanin da alfajiri ke fitowa na wani lokaci na zilhijja ko kuma na lokacin kowace shekara wallahu ta'ala alam bisaw malaman tafsiri suka ce an jinginar da wannan rantsuwa ne ga lokacin alfajir na kowane lokaci ba sai hiljin hijja ba me yasa saboda lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam yan uwansa suka saba masa suka halaka shi suka sai da shi suka bar sharri a bilyamin ɗan wansa me ya faru malaman tafsiri suka ce lokacin da suka gane gaskiya suka zo gaban ubansu suka ce ya abana sagfir lana dhunubana inna kunna maza qati'in ya babanmu ka yafe mana roƙa mana Allah ya yafe mana kai annabin Allah ne qal sai ce sawfa astaghfiru lakum rabbi da sannu sai kashi da saufa bi ma'ana zan jirkinta sai lokacin alfijir shi sa saufa kenan ina ka ce sa'asta ga firlokum rabbi a take za ka yi ko ko minti ɗaya ko minti biyu ko in an ɗan jima kaɗan amma saufa kuma takan zo adlista ƙarib ne amma alal ba'id ana nufin nesa kenan ya ce zan roƙa muku Allah da sannu yaushe sai da ya malaman tafsiri suka ce sai da ya jira lokacin alfijir ya fito ya ce Allah ka yafe musu Allah ya karɓa saboda haka lokacin yana da muhimmanci Allah ce wa layalin ashirin da darare bi mana aqsama Allahu bi layalin ashirin min zilhijja aw kama qala al-mufassirun malaman tafsiri dan Abbasin da Ibn Mubarak da ilailan su suka ce Allah ya rantsa da kwanaki kwala goma na darare guda goma na mai na zilhijja farkon sa yau aka ce gobe zilhijja bawon Allah ka dauki damarar da baka taba yi a Ramadan ba duk ibadar da kai a Ramadan billahi al-azim ba ta kai darajar abin da za ka yi a cikin kwanaki guda goma nan da su zo ba haka malamai suka faɗa hatta na manzon Allah haka ya ambata na faɗa a cikin kutuba zan yi tsallake saboda lokaci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min yaw ma min ayyamin amal ma min ma min yawmin ma min ayyamin amal ma min yawmin ayyamin amal babu wata ranar aiki da dan adam zai yi aiki a duniya kaji fa ma min korewa ya ce babu wata rana ta ranar da ɗan adam zai yi aiki a duniya abdal ko a azama inda Allah da ya fi girma ya fi soyuwa a habbu neman ruwayar wanda ya fi soyuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala sama da me sama da wato wa'inan kwanaki na zulhijja guda guda guda guda guda guda goma sahabbai suna zanne suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ta hanyar Allah bayan Allah na gaba a gane mai jihadi ba kakan ɗauka jihadi ka da takobi ka kashe a kashe ka a you made a mistake mai jihadi bari mu karanta daga ainihin bakin manzon Allah mai jihadi sallallahu alaihi wasallam bari sahabbai su fantar mara jihadi ka gane mai zulhijja mai kimarsa da darajarsa a gaban Allah hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yaki romawa manzon Allah ya tara komandodin sahabbai yace ina Zaid bin Amru yace ha ana za ya Rasulullah gani yake cewa ina Jafar bin Abi Talib yace gani yace ina wato abinan a wato wato Abdullah bin Amru yace gani ya Rasulullah yace to kai Zaidu kai ne komanda na farko za a kashe ka in an kashe ka Jafar ka karbi tuta in an kashe ka wato abdullahi bin amurka karbo tuta idan an kashe wa yanar mutum uku musulmai ku yi kuri'a ku zaɓi wanda kuka ga dama wallahi in banda ƙarfin imani ba za ka gaya mun za a kashe ni in jegun ba ba wanda ya sana rantsai da Allah ce za a kashe ni in na jegu ina da yaƙi ne zai faru kuma ka je ka in banda sahabaiwa zai ma wannan aikin amma haka suka tafi lokacin da suka tafi akan hanya aka je aka fara yaƙi aka kashe kuma na farko na'am zaidi aka kashe shi Jabar ya karba kanin wato yayin Abi Ali bin Abi Talibin shi ma aka kashe shi wanda in ke so nuna muku waye jihadi shine wannan bawon Allah wato Abdullah bin Amr lokacin da ya karbi tuta da ya ga cewar zuciyarsa tana bar rawa ya gudu sai ya sare kafar dokin gaba da filin yaki ba gudu kenan ko zuciya sai mun mutu anan lokacin da ya sare kafar dokin ya rike tutar manzon Allah ta la ilaha illallah takobi ɗaya kuma hannu ne yana sara yana duka yana sara yana suka aka sare hannun da tutar take kayi maimakon la'ila'ilallahu ta faɗi ya sau takobin ya kama la'ila'ilallahu ya ci gaba da suka da ita hakun hannun dama aka sare ta tuta za ta faɗi ya sa baki ya rike ya haɗa da dungulmi yana duka da kafarsa yana sara yana kada mutane da kafarsa aka sare kafar aka sare ɗayar aka yi gunduwa gunduwa da shi amma ya sa tutar rike ta da wato haƙwaransa ya rike la'ila'ilallahu ta faɗi sai da aka lalata shi kacce-kacce aka gagara gane shi wannan shi ne jihadi shi sa manzon Allah ce wa'inan kwanaki guda goma sun fi ƙarfin wanda ya je yaƙi yana gaya wa sabon da suka yi yaƙin sai ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja bi zalika min shay'in ko lam yarja bi zalika bi shay'in in kaga kai daidai da wanda ya aiki a cikin kwanakin nan da zamu shiga illa rajulun sai ba ce wani mutum wanda ya fita da dukiyarsa ya yabi kudinsa na banki miliyan 100 ya sai da gidansa ya sai da gonarsa ya sai da shagonsa ya yabi turarorinsa ya yabi motocinsa ya yabi dukiyarsa bai bar komai a gida ba ya kai ransa ya tafi filin yaƙi aka kashe ransa dukiyar ta ƙare ba a dawo da komai a dukiyarsa ba shine la'alla ya kusa da mutumin da ya aiki a cikin kwanaki guda goma nan manzon Allah ne faɗa hadisin Bukhari ba makala ba sai na ce masa yi ba Bukhari ya rawaito hadisi bayan Allah mu sani babu wata rana ta aiki da dan adam zai yi irin wannan lokuta ko Ramadan me yasa saboda in kai wasa ka rabu da wannan kai asara mai girma dan wallahi babu aiki a duk duniya da ya kai shi girma aiki a cikin wannan kwanakin me ake yi a gurgurdan zan tsallake bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa wato akwai ayyuka da magabata suke aikatawa a cikin wannan kwanaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan wata ya tattara wasu ibadu kamar haka a cikin watan mutane wata ne wanda ya tattara duk ma- duk wata babbar ibada a duk duniya to watan ya tara ta ibada ta farko mafi girma a gun Allah akwai me wata ummahatul ibadat a cikin ta akwai yawmul arfa a cikin ta ake aikin haji wa yawmul kair ita ce kuma ranar arfa ita ce ranar mafi alkhairi ta duk duniya ba ranar mai alkhairi da rana in ji manzon Allah wato wa huwa yawmu khairul yawmin tala'at alaihi shamsu ranar da rana wato wunin da rana ta taba fitowa a duniya ba wurin da ya kai shi daraja sama da ranar arfa to tana cikin goma ita ce ranar goma a cikinta ana yin azumi ga wanda bai je aikin hajji ba in kai azumin Allah zai yafe maka shekara biyu na zunubanka shekara biyu shekarar baya an yafe ma shekara da baka zo ka shige ta ba ma ta gaba Allah ya yafe ba manzon Allah ne faɗa gaskiya ne kai ka ji wani irin falala ne wannan ban aikata zunubin shekarar ma ban shige ta ba Allah ya yafe min me zan yi a gabanta ta baya an yafe ma in ka mutu a tsakani ka shiga aljanna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe babu wani lokaci da aka riska sama da wayannan kwanaki da muke shiga bayan Allah lalle mu sani a cikin wayannan kwanaki akwai ranar da Allah yake yantar da bayi zuwa ga wuta ranar da ake zaman zaman arfa rana ta goma Allah ya tabaha Allahul mala'ikata Allah zai yi alfahari da mutane a mala'iku na'am ya sa a duba duniya a ga duniya a ga me ake yi aikin arfa wanda baya aikin arfa yana azumi ana duk duniya ana tahalili ana tahmidi wallahi Allah zai yi bonanzar rahmat da bai taba yin ta a duniya ba Allah zai yi bonanzar a yan taka daga barin wuta zuwa aljanna abinda bai taba yi a duniya ba sai ranar da aka sake wannan ranar arfar bayan Allah muna fuskantar wannan kwanakin mu dage lalle mu sani bayan Allah mu sani na hudu akwai ayyami kwanaki ne da wuninsa wunin kwanakin karka bar bakinka a banza kai haƙuri ka daina chatin kai haƙuri ka daina yawan aiki bakinka yana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar falillahi alhamdu wanda ya zama shine wurin da zaka yi ta yi har kwanaki goma nan su kare baki daya bakinka yana ambata wannan in Allah da zaka shiga cikin waɗannan bayi Allah ka sa mu dace ya ku mutane mu sani a cikin ta akwai ababan da ake bukata hunaka ibadatul mustahabbatun fi ayyamil ashar akwai wasu ayyuka da ake so dan adam ya aikata a wayannan kwanaki guda goma malamai suka ce ana son ada'u sha'iril hajji shine yin aikin hajji wanda Allah ba shi iko a wayannan lokaci ya tafi aikin hajji ya tafi aikin umara don me manzon Allah ya faɗa al-umratu na'am al-umratu ila al-umrati na'am kafaratu lima bainahuma lalle yin umara tsakanin umara zuwa wata umara bi ma'ana daga shekara zuwa shekara in ka je aikin umara Allah ya fi maka abin da ka aikata kafara ce a gare ka sannan wal hajjul mabrur laysa hu jazaa'un illa aljanna manzon Allah ce a cikin goman nan in ka je aikin haji baka da ladan da Allah zai maka in ba aljanna ba tukuncin ka kenan ji manzon Allah amma in baka jefa kai azumi kai wuce azumi kai ibada a cikinsu sai a baka ladan wanda ya wancan a cikin in ji bonanza irin ta Allah Allah kana san mu Allah mun karba Allah ka ba mu ikon cikawa lallai ana bukata kai rike azumi inda hali magabata suna yin azumi tara daga ranar da aka ce gobe za a shiga zulhijja ka dauki darmarar yin ibadar da zaka yi sama da ramadan na'am ka fara tun daga ranar kai daya kai biyu kai kai tara rana ta goma ka yanka layya in ka lanka yana na Aisha ta kawo hadisi ingantacce yana fiki husna karatun yake cewa ta ce manzon Allah ya ce lokacin da ka kama tinkiya za ka yi ɗauyanka ka huzulu ko ustazin wato abin nan mai kenan taure ka huzulu ko ustazin taure inda ya kayi don Allah ta ce idan ka ɗauko abin yankanka idan ka yanka jinin ba zai sauka ƙasa ba wallahi jininsa ya tafi fadar Allah sai ya ji al'arshin Allah sai ya sujuda a gaban Allah sai ya roƙa ma Allah gafara sai an yafe matukun ya daga kansa kafin jinin ya taɓa ƙasa la ilaha illallah saboda haka mutuna layya karkai layya don yayanka kasu yi kwadai ba ka da lada karkai layya don mai don alfahari ba ka da lada karkai layya don ka ci nama wai ka more ba ka da lada kai ai layya don mai layya na Allah luhumuha wala dima'uha walakin nan luhu taqwa minkum nam ubangiji yake cewa wato wato luhumuha dima'uha layya na Allah jinin Allah baya son sa dima'uha layya na Allah wato naman layyar da kai baya shafar Allah walakin me yake shafar Allah attaqawa minkum yanaluhu subhana na'am Allah abin da yake considering yake lura da shi shine takawarka kai ne dan Allah kai dan Allah in kai haka ka samu gafarar Allah la ilaha illallah to bayan Allah ana layya a cikin ta sannan ana yin azumi ana takbiri da tahalili da tahmidi na ambata ana yawan tuba ka yawan istighfari na'am da kuma tuba sannan wal iqlaw an zunub da zaruwa kwabuwa kai hadu kai daure a wayannan kwanaki dan Allah ka hakura dukkanin abin da zai kai kai zuwa ga wuta shine ka hakura ka cire daga barin aikata sabo na gaba at taqarrubu ila Allah bis salati wad du'a ka yawaita yin sallah nafilfili a cikin wannan wunin a cikin wannan daren da yawan addu'a Allah yana karba ba lokacin da Allah ke karban addu'a sama da lokacin wayannan kwanaki guda tara guda goma wallahi in ka dage Allah zai biya ma bukata me kake nema gida ne Allah zai ƙara ma me sai mota sai me sai mata sai me shike na appointment sai shi duk Allah zai maka da izinin Allah amma a koma zuwa ga Allah a yawaita umarnin da kyakkyawan aiki da hani da mummuna qala ibnu usaymin magana ta kaskiyar da ambata shine dan usaymin ya ambata naqalan an fahimi salafus salih salafus salih ya rawaito ruwayar daga fahimtar magabata suka ce anna dirhaman wahidan yunfiqu yunfiqu na'am fi ashr dhilhijja dirhami daya dirhami daya bi ma'ana naira daya naira goma kai ta kai amfani da ita wurin sadaka a cikin wannan wata ka ciyar da naira goma a wannan watan ahabbu ila Allah min dirhamin fi ashr ramadanin akhir yafi ka ciyar da dirhami a goman ƙarshen ramadana duk irin ibada da kai a goman ƙarshen ramadana ba ta kai dirhami ɗaya da kaciyar ta ta hanyar Allah ba fahimtar magabata salafawa kenan saboda haka muna da dama abin da kai ya kubce maka a cikin ramadan ga gun da zaka ci riba ka fanshe shi ne wannan kwanakin mu dage da su da ibada Allah ka amsa mana Allah kar ka sa mun faɗa ya Allah ya zama hujja mu mun ma'aikata ba Allah ka ba mu ikon aiki a cikin sa Allah ka sa mu zama ya'yantattu Allah ka yafe mana ya Allah wannan alama ce ta ubangiji yana kaunar mutane shi yasa ubangiji yake yawan faɗa qur'ani wallahu yuridu an yatuba alaikum na'am wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an yatamilu maylan 'azima yuridu allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifan Allah burin ubangiji abinda Allah ya sanya a cikin tunaninsa bi ma'ana abinda Allah ya tsara shi a cikin gaibinsa shine ya muku rahama ya gafarta muku Allah bai da burin azabtar da kowa sai wanda ya azabtar da kansa wallahi shi sa Allah ke ba mu irin wannan kwanaki da mu samu tsira a cikin duniya da lahira Allah gafarta mu ubanninmu da suka rasu iyayenmu mata da suka mutu Allah ka musu rahama kakanninmu Allah ka musu rahama ƴan uwanmu da suke kwance a jikin kabari gefe da mu Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu da rahama Allah ya Allah mu da muke numfashi Allah ka sa mu cika da imani ubangiji ƴaƴanmu Allah ka musu tarbiyya ta gari ya Allah Allah ka karfafa tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah Allah ka kade mana duk hannun wanda yake da mummunan anubi niyya akan wannan al'umma ta mu ta musulunci musulunci Allah duk wanda yake da mummunar aniya akan cutar da al'ummar ka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka rusa mulkin sa kowaye Allah ka karya shi kowaye Allah duk karfin arzikin sa da jin yana da connection Allah karka bashi mulkin mu ya Allah Allah ka kai shi gunda ya cancanta Allah subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin umu ila salatikum yarhamkumullah